نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin mai albarka na Masjid Nurul Furqan a nan Niyame domin ci gaba da daura ta alqawaidul fiqhiyya yau muna 26 ga watan Zulhijja hijira daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ya daidai da shekara miladiya 2025 wannan shine darasinmu ko mu ce zama na biyu in mun raba shi hudu kuma ya kasance zama na uku a cikin wannan littafin namu mai albarka na talhisul qawaidul fiqhiyya lil mubtadi'ina a yau zan cewa babu kama hannun yaro don saboda muna so mu kammale wannan littafin Allah ya so in Allah ya kaddara mun kammala da sauran lokaci sai mu ba da dama inda istifsar ko istifsal sai ba da amsa insha Allah malaiti alqaidatu saniya qaida ta biyu daga cikin alqawaidul khamsal kubra daga cikin ka'idodi guda biyar mafi girma na fiqhu wanda sune usul sune asallai na ka'idodin fiqhu ka'ida ta biyu alyaƙinu la ya zulu bishakki yaƙini shakka ba ta kawar da shi malai ce hadihil ƙa'idatu aslun shari'iyun azimun wannan ƙa'idar asali ne na shari'a mai girma alaiha madaru kathirin min al'ahkamil fiqhiyya a kanta ne da yawa daga cikin hukumce-hukumcen fiqhu suke gudana shine madar wa tadkhulu fi mu'zami abwabil fiqhi kuma tana shiga a cikin mafi yawan babubbuka na fikihu min ibadatin na ibadodi wa mu'amalatin da mu'amaloli wa uqubatin da uqubobi wa aqdiyatin da kuma hukunce hukunce wa kathirin min alqawaid ad-da'irati fil fiqh da yawa daga cikin ka'idodi wanda suke gudana a cikin fikihu wa usulil fiqh kuma ilimi na usulul fiqh kun san alfiqhu daban usulul fiqh daban malaci kuma ilimi na usulul fiqh wathiqatu silati biha tana da alaka mai ƙarfi da wannan ka'idodin duk ka'idar da kashi an ce al-aslu fil kaza kaza to wannan ka'ida ce usuliyya ita kuma wannan ka'idar an hiddo ta ne daga cikin al-yaqinu la yazulu bishakki ya ce bal na shi'atun anha kai bari ma dai usulul fiqh daga wannan ka'idan ne ta hoto ya ce wa nazarar lidhalika lura da wannan ne qila aka ce annaha tatadammanu thalathata arba'i ilmi fiqh ta kumshi uku cikin hudun fiqhu in ka raba fiqhu gida hudu to uku daga ciki wannan duka cikin karkashin wannan ka'idan ne ya hoto قال السيوطي امام السيوطي yace هذه القاعده تدخل في معظم ابواب الفقه wannan ka'idar tana shiga a cikin mafi yawan kohohin fiqhu wal masailul mukharrajatu alaiha kuma mas'aloli wanda ake hidduwa daga wannan ka'idar tablughu thalathata arba'il fiqh tana kai ukun hudun fiqhu wa akthar ko kuma hiya da haka wa tahdifu hadhihi al qa'ida ila raf'il haraj kuma wannan ka'idar manufarta shine ɗauke kunci ko tsanani dukkanin shi ana fassara shi da alharaj haifu fiha taqdirun lil yaqin domin a cikin ka'idar akwai girmama yaqini bi i'tibarihi aslan da lura da cewa shine asali wa izalatu shakki da kuma kawar da shakka alladhi kathiran ma wanda ita wannan shakkar mafi yawanci yansha'u anil waswas tana hutuwa ne daga wasuwasi shi kuma wasuwasi daga wane ne daga shaidan ne in ka duba suratun nas gaba ɗayanta abinda kake roƙo shi ne Allah ya kare ka daga wasuwasi suratul nas amma suratul falak ita kuma sai aka kumshi kusan abubuwa guda uku zuwa hudu kake neman tsari da gare su amma waswasi dan saboda girman sharrin sa suratul nas gaba ɗaya waswasi ne kake tsoron Allah ya kare ka da gare shi malam yace la siyaman fi babi at-taharati was-salah wannan waswasin yana tasiri musamman a babi na tahara da sallah wa kadhalika fi sa'iril masail haka kuma a cikin sauran mas'aloli wal qadaya al-fiqhiyya da kuma ƙazaya ƙadiyoyi na fikihu allati tasri fiha hadhihi alqa'ida wanda wannan ka'ida take gudana a cikin su yatajalla ar-rifq wa at-takhfif 'an al-mukallafin a cikin wannan ka'idar yana bayyana ar-rifq sauki ar-rifq kalima ce wadda ta kumshi sauki da tausayi kenan ta kumshi tausayi wa at-takhfif da sausautawa anil mukallafina daga baligai sharhul qa'ida sharhin wannan ka'idar kenan wancan bayani ne akan mahimmancin wannan ka'idar wannan ka'idar in ka fahimce ta to ka fahimci kusan ɗai cikin ukun ukun cikin hudun ilimin fikihu za ku ga wannan a gaba insha Allah male ce kuma ita ce ka'idar da ta yi kowace ka'idodi furo kun san kowace ka'ida tana da ka'idodi da suke hito a ƙarƙashinta to wannan ka'idar ta yi kowace furo akwai wata daura da na yi musharaka ambu'ut ta ɗaya daga cikin malaman saudiya da ake cema walidu bin rashid a sa'idan ya yi daura akan alkawa'idul fiqhiyyal khamsal kubura wa ma yatafarra'u minha to da aka wannan ka'idar ita ce ka'idar ta yi kowace ka'idodi furo masu yawa malam yace a sharhul qa'ida ma'anan wannan ka'idan ko kuma sharhin wannan ka'idar al-yaqin lugatan al-ilmu alladhi la taraddud ma'ahu al-yaqin ayare shine ilimin da babu kwankwanto a cikin sa wa huwa fi asli lugati al-istiqrar a asalin luga shine ma'anan istiqrari samun tabbaci kenan ilimi shine samun tabbaci yuqalu ana cewa yaqinal ma'u fil haudi idha istaqarra idan ruwa suka tabbata sai a ce yaqinal ma'u fil haudi ruwa sun tabbata a cikin tabki shine al haud wala yushtaratu fi tahqiq al yaqini al i'tiraf wa tasdiq kuma ba a shar'antawa a wajen tabbatar da yaqini al i'tiraf shine yarda wa tasdiq da kuma gaskatarwa al i'tiraf bi shay'i huwa ar ridha bihi shine ka yarda da abu والتصديق da gaskantawa bal yutasawwaru ma aljuhudi kai bari ma da shi yaqini ana iya samun sa tare da korewa ma'ana mutun yana iya yi yaqinin abu amma kuma a zahiri ya bayyana me ya bayyana bai da shi ba kama qala ta'ala kamar yadda Allah yace wajahadu biha alkuffar ay jahadu bi ayati llahi wastaiqanatha anfusuhum alhali kuma zukatansu sun kudurta wannan sun yi yaqinin ta ma'ana a zahiri sun yi inkarin ayoyin Allah amma kuma a baɗininsu sun tabbatar da cewa lallai Allah shine abin bauta shine mai iko an gane da kyau ko shine ma'anan ya yaƙi ne amma a zahiri ya kore zulman wa uluwan sun yi wannan dan zalunci da me yake da suna wuce gona da iri fanzur ya kai manzon Allah kadiba kaifa kana aqibatul mufsidin ya ƙarshen maɓannata ya kasance kaifa yana ɗaya daga cikin asma'ul istifham wannan istifhami malamin balaga suna ce mishi al-istifhamu tahdidi kaman ana yin jan kunne ne ga irin masu wannan ku duba ku ga ya ƙarshen irin ku suka kasance kenan in kuma ba ku bari ba abin da ya same su zai me zai samu wannan shine tahdidi ai hannunka mai sanda wal yaqinu al-ilmu abinda ake cewa al-yaqin al-ilmu shine ilimi wa izahatu shakki da nesantar da shirka izaha shine ib'ad wa tahqiqul amri da kuma tabbatar da al'amari wal yaqinu didd shakki yaqini kishiyar shakka ce laraba suka ce wa bididdiha tu'rafu al-ashya duk in baka gane abin da aka faɗi ba to shi yaqini kishiyar shakka ce wal yaqinu fi fi istilahi ulama'il ma'qul yaqini a istilahin ulama'ul ma'quluhum ulama'ul kalam maluman ilmul kalam maluman falsafa duk suna a ciki duk ana ce musu ulama'ul ma'qul kenan yaqini a wajen malaman ilmul kalam huwa li'tiqadul jazim shine kudurtawa da tabbaci al-mutabiqu lil waqi' wadda take daidai da abin da yake a abke as-sabit tabbatacce lakin al-munasib huna tafsirul yaqini bil ma'na al-awwal al-lughawi malai ce sai dai abin da yake dacewa anan shine fassara yaƙini da ma'ana ta farko ita ce ma'ana ta luga kenan jiddu shak li'annal ahkam al-fiqhiyya domin su hukunce hukuncen fiqhu innama tubuna ana gina su ne ala zahir akan abin da yake zahiri misalu zalika misalin haka idza ra'a insanun shay'an fi yadi akha idan wani mutum ya ga wani abu a cikin hannun wani ya tasarrafu bihi tasarrufan yana tasarrufi da shi ma'ana yana aiki da wannan abun tasarrufan wani irin aiki ko wani irin tasarrufi ya glibu ala zanni man yushahiduhu annahu milkuhu wanda a zaton wanda yake ganinsa zai ce a kan rinjayen zaton cewa nashi ne wa kana mithlahu yamliku mithlaha kuma ya kasance makamancinsa yana mallakar irinsa ولم يخبر الرائي عدلاني بأنها ولم يخبر الرائي عدلاني بأنها ملك غيره tare da cewa kuma wanda ya ga wannan mutumin yana abun adilai guda biyu su ba shi labarin cewa ba na wannan mutumin ne ma'ana wannan abun da ka gani ga hannun wannan mutumin nashi ne fa innahu yajuzu lahu an yashhada li dhil yadi bi milkiha to a wannan lokacin yana halatta a gare shi yayi shaida ga wanda ya ga wannan abun ga hannunsa da cewa nasa ne wa hadhihi shahadatun ala zahir wannan kuma shaida ce akan zahiri to khalifu haqiqat al'amri wanda take ta saba ma haqiqanin al'amari abin da suke nihi anan misali kaga malam binyamin a cikin haraiban an san haraiban ko irin kato motar nan jeep an gane ko ka ganshi a cikin wannan katuwar motar yana tahiya kai dai da kaga bilyamin a cikin wannan mota a mafi rinjayen zanka ba za ka taɓa tamanin cewa tashi bace ana koda ku ba a shaida maka cewa ba tashi bace amma kai bilkara'in kana ganin bilyamin bai kai yami ba bai kai ya mallaki wannan motar ba to kana iya ba da shaidar ka ce waccan motar ba ta bilyamin bace an ce dan me kace dan ka san bai kai mallakar ta ba ana gane da ke ko amma kishiyar haka kaga bilyamin saman matsayin kanta an gane ku irin mai dan burtutu burtutukin nan kai dai kasan da bugabugar binyamin za ta iya sa ya mallaki wannan moton to kana iya kace wannan moton na binyamin ne to shine abin da suke nihi anan wallahu ta'ala a'lam ma'anar qa'ida ma'anan qa'ida anna ma kana sabitan mutayaqqinan yace abin da ya kasance sabit tabbatacce kuma ana da yaqini akan sa la yartafi'u baya daukewa baya kawarwa bi mujarradi turu'i shakki alaihi dan kawai shakka ta gito a kansa ana ganewa da kyau ma'anan wannan ka'idar shine abunda ake da tabbaci a kansa dan kawai yar shakka ko dan kawai ana shakka wannan shakkar ba za ta sa abun ya huta daga matsayinsa ba li'annal amral yaqini domin shi abun da aka yi yaqini a kansa la yuqalu an yazilahu ma huwa ad'afu minhu a hankali ma bai dokar a ce abun da yahi shi rauni ya kawar da shi da shakka da yaqini wahi karhi to ya za a ce abu mai rauni ya kawar da abu mai shakka a hankalce ma hankali bai doka bal ma kana mithlahu aw aqwa hadha kai bari ma dai ko abun da yake makamancin sa in ba da dalili tabbatacce ba a cewa ya kawar da shi ko kuma ma wanda ya hisa ƙarhi matuƙar shi ma yana da ƙarhin wala farka baina an yakuna al-yaqin as-sabiq kun babu bambanci ya kasance yaqini wanda ya gabata muqtadiyan lil hazri yana hukunta hani ne aw muqtadiyan lil ibaha ko kuma yana hukunta ibaha ne fa innal umdata alaihi domin madogara akan sa fi kiltal halataini a halayen guda biyu la yultafatu ila shakki ba a juyawa ba a waiwaye zuwa ga shakka fi a urudin mubih a lokacin da abun da yake halattawa ya gitta alal awwal akan na farko wa arudil hadiri ala sani ko kuma arudil hadiri ala sani ko gittawar abin da yake hanawa akan na biyu bil misali yattadhil maqal abin da malai yake nuhi anan shine da a ce abin da kake da tabbaci kana shakkar abin da yake kawar da shi ne ba zai yi tasiri akan yaƙinin ba ko kuma abin da kake da yaƙini a kansa yana hana maka kai wata ibada ne to don kana shakkar halacci ba zai sa ba dai wancan shi yaƙinin na farko ya kau misali ka zo za ka yi sallah sai ka fara shakka kai arwallata ta kare ko ba ta kare ba yanzu shakkar da kake yi kamar za ta hana maka menene sallah to wannan shakkar ba za ta yi tasiri akan yaƙini ba domin akwai wasu ɗibgaggu da ke cewa in kana shakka arwalla ta kare ko bata kare ba shi kai arwalla shi yahi a'a in kai haka to kaman ka bi ma waswasin shedan ne shi kuma manzon Allah ko da yaushe yana son ya raba mu da waswasin shedan zamu ga a hadisi yanda manzon Allah ya ba mu huta a ciki misali na biyu shine yanzu ka zo za ka yi sallah sai ka fara tunanin kai na yi arwalla ko ban yi arwalla ba ana gane da kyau ko kai dai kana da tabbacin dai ai dai mutum dai ba a sha ko da shi na da arwalla ko kana da tabbacin dai baka da arwalla yanzu kana shakkar tana nan ne ko babu ta ana gane da kyau ko suka ce man shakka hal fa'ala am lam yaf'al fal aslu annahu lam yaf'al duk wanda ya shakka yayi ko bai yi ba to asali shine bai yi ba kayi shakka kayi arwalla ko baka yi ba to asali dai shine baka yi mi ba baka yi arwalla ba ana gane da kyau ko to shine kenan shi nan niyan shakkar da kake yi kamar tana so ta halitta maka wani abu wanda yake haramun ne a gare ka ma'ana haramun ne ka yi sallah babu arwalla to shakkar tana so ta me ta haramta maka ta halatta maka me yake da suna sallar abin da yake so ya ce yaƙini kowanne iri ne ya kasance mai haramta maka ne ko mai halatta maka ne ba zai yi mi ba ba zai yi tasiri ba ma'ana ba za a yi aiki da shi ba shakka kowace iri ce mai halattawa ko mai haramtawa ba a aiki da ita shine abin da yake nuhi a nan niyan malai ce aslul qa'ida asalin wannan qa'ida min sunna a sunna kenan dalilin wannan qa'idar daga hadisi qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadin manzon Allah idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an idan ɗayan ku ya samu wani abu a cikin cikinsa ma'ana wani ƙara a cikin cikinsa fa fa ashkala alaihi sai wannan abun ya shiga masa cikin juna a kharaja minhu shay'un amla wani abu ya huta daga gare sa ko bai huto ba ma'ana kenan iska fala yakhrujanna min almasjid to kada ya huta daga masallaci hatta yasma'a sautan har sai ya ji ƙara aw yaji darihan ko kuma ya ji kamshi zamu ce ko wari to wannan shine kenan ko ya ji wari tunda dai babu dai babu ni akwai tusa mai kamshi ai sai ai ta sai ai ta fatan kai tai jayyid a takeice muhallu shahid muhallu shahid shine anan hatta yasma'a sautan aw yaji darihan kenan dai sai tabbacin shakkan nan yazo sannan zai sannan zai barin sallah kenan al yaqinu la yazulu bi shakki kenan shakkur rih la yazulu yaqinul wudu' shakka ta iska ba ta kawar da yaƙini na arwallah wa asluhu fi sahihaini an abdullahi bin zaid asalin wannan hadisin a bukhari da musulmi daga abdullahi dan zaid kala yace shukiya ila annabi sallallahu alaihi wa sallam an kai koke zuwa wajen manzon Allah ar-rajula wani mutum yukhayyalu ilaihi da ake yi masa shakka ko ake masa kai kawo ko ake sa masa wasu wasi annahu yajidu shay'a fi salati akan cewa yayi wani abu a cikin sallah qala sai manzo Allah yace la yansarifu kada ya tai daga sallar hatta yasma'a sautan har sai ya ji ƙara aw yaji darihan ko kuma ya ji wari wa fil babi an abi sa'id al-khudri wa ibn abbas duk ma'anan su guda da wancan wa rawa muslimun an abi sa'id al-khudri qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idha shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku yayi shakka a cikin sallarsa falam yadri kam salla bai san nawa ya sallata ba a salatan am arba'an raka'a uku yayi ko hudu falyatrahi shakka to yayi watsi da shakka wali yabni ala mastaikana sai ya gina akan abin da ya tabbata idan mutum yana shakka raka'a uku nayi ko hudu me yake da yaqini uku yake da yaqini yanzu me yake shakka ta hudun yayi ta ko bai yi ta ba to sai aka ce kai aiki da yaqini ka bar me ka bar shakka shine wannan kina akwai da shi kai shakka akan adadi mafi girma da mafi karanci ka gina akan me akan mafi karanci domin shine kake da tabbace mala yace wa rawa at-tirmidhi an abdurrahman bin auf qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu idza saha idza saha ahadukum fi salatihi idan dayanku yayi rabkanuwa a cikin sallah falam yadri wahidatan salla am ithnatayn bai san ɗaya sallata ba ko biyu falyabni ala wahidatin to ya gina akan cewa ɗaya fa in lam yatayaqqan idan bai tabbatar da haka ba sallathnatayn to ya yi sallaci guda biyu am salasan fa illam ya tayakkan idan bai tabbata ba sallat nataini raka'a biyu yayi am salasan kau uku uku falyabni ala nataini to ya gina akan biyu fa illam yadri idan bai sani ba a salasan salla am arba'an raka'a uku ce ko hudu falyabni ala salatin ya gina akan uku yayi wal yasjud sajadataini sai ya sallaci sujada guda biyu qabla an yusallima kamin ya sallame kina an samu me a cikin sallah an samu na kasu me na kasun da aka samu shine wannan shakar da aka samu wannan shine kenan mala yace kina wannan hadisan sune dalili akan waccan ka'idar mala yace yatafarra'u ala hadhihi alqa'idati masailun yana hutuwa daga wannan ka'idar mas'aloli wahid ko alif na farko minha daga ciki ma idha kana insanun ya'lamu anna bakran madinun li'amrin madinun ne nan kuskure ne suka yi madinun li'amrin bi alfin mathalan misali shine idan ya kasance wani mutum ya san da bakar yana bin amru dubu an gane ko yana bin sa dubu guda fa innahu yajuzu lahu an yashhada ala bakrin bil alf to ya halatta a gare sa a ko'ina ya yi shaida da cewa bakar yana bin mai da suna amru dubu wa in khamara shakku fi wa fa'iha ko da ko a ce mai da suna shakka ta shiga mai da suna a cikinsa game da ya biya aufi ibra'id da'in ko kuma ya barantar da kansa game da wannan bashin ma'ana ya da biyan wannan bashin ko da shakka ta zo masa amru anya amru bai biya me yake da suna bakar ba to in dai baya da yaƙini ya tai akan yaƙinin da yake akai na cewa dai shi dai sanin sa bakar yana biyan amru bashi ban san ko ana gane da kyau ba ko da yaushe ka tsaya akan yaƙinin ka kada ka bari shakka ta yi tasiri a cikin me a cikin ibadar ka kuma mu'amalar ka idh la ibrata lishakki fi janibil yaqin as-sabiq domin ba a aiki da shakka a wajen yaƙini wanda ya riga ya gabata ma'ana yaƙini shine as-sabiq domin sai an samu yaƙini ne sannan a ce an samu shakka ba a cewa an samu shakka tun ba a samu yaƙini ba wannan shine kenan mala ce ba na biyu wa minha ma idza kana ya'lamu anna al-ayn al-fulaniya kanat milka bakrin yana daga cikin wannan idan ya kasance a ya'lamu anna al-ayn al-fulaniya ya san da cewa abu kaza shine ayn al-fulaniya idan aka ce al-ayn ana nuhin abu ashay duka ana ce mishi al-ayn kenan kaman idan ba ayyana abu komi al-aynu ne kenan yace idan ya kasance ya san wani abu na kaza kanat milka bakrin ta kasance mallakin bakar ce thumma naza'ahu fiha ahadun sannan wani sai jayayya da shi akan cewa shi tashi ce fa innahu yajuzu lahu to shi mutunan yana halatta a gare sa an yashhada li bakrin yayi shaida ga bakar bi anna la'aina milkahu akan cewa wannan abun na baka na, na, suna na mallakin bakar wa in kana yahtamilu annahu ba'aha liman yunazi'uhu koda ko a ce wannan koda ko a ce yana iya yiwa shi bakarkin ya saida ma wannan mutunan abun ne liman yunazi'uhu ga wanda yake jayayya da shi bina'an alal asli domin aiki da asali abin da yake nuhi shine idan dai har ka san wannan abun kaza na wane ne to idan aka zo ana rigima kai za ka yi aiki da abin da kake da tabbaci ne to ni dai na san wannan salular ta binyamin ce ko da ko kana kana iya shakka cewa mai yiwa ya saida masa ne to kai dai ka ce dai ta wane ne domin shi ka sani a farko da ita mala ce wa min hama law ishtara ahadun shay'an yana daga ciki da a ce wani zai sai wani abu thumma da'a annabihi aiban sannan sai yayi ikirarin cewa wannan abun da ya sai yana da aibi wa arada raddahu kuma ya so ya mayar da shi wa ikhtalafat tujjaru ahlal khibra sai a 'yan kasuwa ma'abota sani na kasuwanci suka samu saɓani dangane da aibi kun san ba kowanne irin aibi bane yake tasiri akan abin da aka sayi ana gane da kyau ko wannan yana ɗaya daga cikin urfin tujjar 'yan kasuwa su kaɗai ke iya tabbata wannan to ana iya samun bambanci wanga ɗan kasuwa ce a irin wannan aibin ba a karɓarsa wancan ce a irin wannan aibin ai ba a ba a da suna da shi yanzu misali kaso salula karto sai ka ga babu ekutar a ciki aibi ne ba aibi ba ne domin yanzu akwai wanda ba su da mi ba su da ekutar a ciki amma ka so salula sai ka ji ba fikinta ba ta yi mana ba ta ƙara wannan aibi ana karɓansa ba a karɓansa to wannan shi ne kenan faƙala ba sai wasu daga cikin suka ce huwa aibun wannan aibi ne wa qala ba'dhum wasu kuma suka ce laysa bi aibin a wannan ba aibi bane wanda yake sa a maido abin an sai sa falaisa lil mushtari ar-radd to wanda ya sayi idan dai han sun ce wannan ba aibi bane wanda ake mayarwa to wanda ya sayi baya da damar ya maido abin da ya sayi li anna salamata hiya al-aslu al-mutayaqqin domin aminci shine asali na wanda aka yi yaqini ma'ana asali duk abin da zaka so salahiya lau yake kenan in dai har ka so abu ka zo da shi gida to in kaga aibi wannan lokacin to ba za ka ce ka maida ba domin a can ya kamata ka bincika ka ga aibinka to nan shi dan kasuwa a asali dai ya baka abu ne lahiyar shilau fala yasbutu al-aibu bi shakki dan haka aibi baya tabbata da shakka fakada law wujida al-aibu fakada fakada law wujida al-aibu inda al-ba'i haka kuma da za a samu aibi a wajen mai sayar da kaya thumma inda al-mushtari bayan kuma mai saye ya saye shi ma sai ya ga wani aibi aibin da bai ganshi a wajen mai saidawa ba walakin ishtabaha sai dai abin ya shiga masa cikin juna falam yadri annahu ainul awwali bai san shin aibin bane wanda ya gani a can wajen dan kasuwa aw ghayrahu ko kuma a'a ba aibin bane wani ne daban fa innahu la yaruddu har dai haka nan dai ba zai maido da wannan abin ba ana gane da kyau abinda dai yake shine idan ka sayo kaya a can ya kamata ka me ka bincika asali shine duk wanda zai saida maka abu zai saida maka shine lahiya lau in ka zo daga baya duk abin da ka gani in dai ba a can ba ka ganshi to ba zai yi tasiri ba wannan kuma shine haƙi na me na yan kasuwa shine sai in dai ka ce mishi to in wani ga aibi zan maido to a wannan ko annasu ala shurutihim ko wannan shine kenan sai a shiga wani babe mala yace wa yatafarra'u kenan kun ga wannan ka'ida tana tana gyara yan kasuwa duk wanda ka saida ma abu in dai ba ku yi ba'ado da shi ba kun san ba'ado ko ba a yi sharaɗi da shi ba in ya ga aibi zai maido in ya maido ka kyale shi kai haƙƙin ka dai ka sai da mishi abu lahiya lau wannan shi ne kun baka da komi a wajen Allah sai in dai kuma ka ji tausayin shi in kuma ka ji tausayin shi ka canza mishi to wannan kuma inna Allah yuhibbul muhsinin ka kyautata malai ce wai tafarra'u min hadhihi alqa'idati qawaida kathiratin yana hitowa daga wannan ka'idar ka'idodi masu yawa min ha daga cikinsu nan kaɗan ne malam ya kawo ya ce al'asulu baƙa'u makana alama kana asali shi ne abu ya kasance a yanda yake ana gane da kyau ko? ga ya fasara ce ai idan tabbata kaunu shai fi zamanin ma ala halin idan ya tabbata wani abu a lokaci kaza a hali kaza yake fa innahu yuhkamu bi baqa'ihi ala hadhihi alhal to za a yi masa hukunci da zaman sa a wannan halin illa idza qama ad-dalilu ala taghayyuri hadhihi alhal sai idan dalili ya tabbata da cewa wannan halin ya canza wannan ka'idar tana aiki a wajen al'amari na ruwa duk ruwan da ka gari shine asali ya halatta kai me kai arwalla da su domin al'aslu baka'u ma kana ala ma kana sai in kaga dalili da hujjar abin da yake nuna me ya canza to ko ba a ruwa ba kowane me yake da suna abubuwa a haka ake tahiya a wannan ka'idar sai da dalilin da yake nuna ya canza ba na biyu al'aslu bara'atu zimma shi wancan ya shahi al'ashiya ne shi kuma wannan ya shahi mutane ne al'aslu bara'atu zimma asali shine barrantar zimma kalima ta zimma tana da ma'anoni daga cikin ma'anoninta akwai al'ahdu al'ahdu ana ce musu azzimma shi yasa kahuran amana ake ce musu me yake da suna azzimmi yana daga cikin kuma azzimma shine ad-damir lamirin mutum hausa ma suna cewa lamiri ya ka ce lamiri kaman nafsul insan kenan abinda ake nufi shine asali kowanne mutum shine bai yi abu kaza ba ban san ko ana gane da kyau ba bari mu je abinda ya fassara sai mu dan bada misali ai law anna ar-rajiha fi an-nazari wal i'tibari yace ai anna ar-rajiha fi an-nazari wal i'tibari abinda ake nufi shine abinda yake mafi rinjaye fin nazari wal i'tibar a wajen annazar ma'ana dubi wal i'tibari da lura huwa anna zimmatal insani shine kasancewar a zimmar mutum ma'ana lamirin mutum ghaira mashghulatin bi shay'in ba shagaltata ce da wani abu ba li'anna Allah khalaqal insana bari'uz zimma domin Allah ya halicci mutum bari uzimma a asali ba abun da yake yi ya halicce sa a haka nan la haqqa li ahadin qiblahu dan haka la haqqa li ahadin la la haqqa li ahadin qiblahu wa inshighali zimmatihi nan ina tsammani kuskure ne suka yi qablahu ne ya kamata ya kasance la haqqa li ahadin qablahu wanshigali dimmatihi li ghairihi dan haka babu haƙi ga wani mutum kaminsa ya shagaltar da zimmarsa ma'ana ya shagaltar da lamirin wannan mutum li ghairihi ga waninsa asali kowanne mutum ɗa ne ba mi ba ba bawa ba kenan babu wanda yake da haƙi ya mai da wani bawa domin Allah ya halice sa a matsayin mi a matsayin ɗa sai idan aikin sai ya kai sa aka sashe zaman tobawa muke sa mutum ya zaman tobawa a musulunci yaƙi ko kina aikin sa ne ya sami ya zaman tobawa shine abin da yake nihi yace yatra'u ba'da zalika min almu'amalat allati yubashiruha kinan sai idan yayi wani aiki bayan wannan na daga cikin mu'amaloli wanda zai yi kenan sai idan shine yatra'u ba'da zalika sai idan bayan halittarsa yatra'u ya gitto ba'da zalika bayan haka minal mu'amalati wasu mu'amaloli allati yubashiruha wanda yake yi kenan sai idan yayi wani aiki wanda zai sa zimmar tasa ta canza daga asalinta wa min tatbiqati mufassara wannan ka'idar abin da yake nihi da ita abin da ake nihi da wannan ka'idar shine duk wanda yace kayi abu to shi ne zai kawo dalilin kayi abun nan domin al'aslu bara'atu zimma ba san ko an gane da kyau ba wanda ya ce kayi sata yanzu shi ake bukatar ya kawo mi dalili domin al'aslu bara'atu zimma domin asali shi ne mutum bai sata ba ko a wanda ake aihuwa barawo shi ne abin da ake yi da wannan ka'idar al'aslu bara'atu zimma asali shine mutum bai yi komi ba in ka ce yayi to kai zaka kawo me kai zaka kawo hujja domin al-aslu baqa'ul asli al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana ko kuma me yake da suna al-aslu bara'atu dhimma mala yace wa min tatbiqati hadhihi al-qa'ida ma yati yana daga cikin tatbiqat ina ma yi saurin bada misali yana daga cikin tatbiqat ma'ana inda ake dabbaka wannan ka'idar abin da yake zuwa lau ikhtalafa almu'ajjiru wal musta'jiru da a ce almu'ajjir wanda ya bada haya wal musta'jiru da wanda ya dauki haya sun yi sabani fi miqdaril ujra game da golgodon aikin da zai yi ana gane da kyau ko golgodon aikin da zai yi yace faqala almu'ajjiru sai shi me yake da suna wanda ya dauki hayan ya ce hiya ashara ana gane da kyau ko a ujira a nan niyan biyan kudin ne kenan ya ɗauki haya wanda ya bayar da haya da wanda ya ɗauki haya suka samu saɓani game da kudin da zai biya na hayar da ya yi faƙalar mu'ajiru sai shi wanda ya bayar da hayar ya ce hiya asharatun dubu goma misali muka yi da shi zai bayar waƙalar musta'ajiru shi kuma wanda ya ɗauki haya ya ce bal hiya hamsa a a dubu biyar muka yi rigima ta kaure ko wanda ya ba da haya ya ce dubu goma suka yi wanda ya ɗauki haya ya ce dubu biyar suka yi kowa dai mai gyara shi ce ke nema ko ya ce wala dalila li ahadihima kun babu wanda yake da dalili karara male ce falƙaulu ƙaulal musta'ajiri to magana ta wanda ya ɗauki hayan ne ba wanda ya bayar da hayar ba li'annal asla bara'atu dhimmatil musta'jiri min hazihi ziyada domin asali shine barrantar lamirin wanda ya ɗauki haya daga wannan ƙarin وعلى المؤجر إثبات هذه الزيادة بالبينة ينا أكن وند يبايد دهير يتبتر دا ميكي دا سنة دليلي أكن وند كارن دا يكاو أكي أنا غاني دا كيوكو وند أي ممزا الله يتي ميكي دا سنة الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر الذي ادعى هو الذي قال عشرة أن غاني دا كيوكو wannan shi ne kenan kenan shi zai kawo dalili wanda yi inkari shi da ma inkarin abin wannan shi ne kenan wallahu ta'ala a'alam mala ya ce wa min alqawaid almutafarri'a alaiha aidan yana daga cikin ka'idodi wanda ake ciratowa daga wannan babbar ka'idar ta al-yaqinu la yazulu bishakki wannan ka'idodin zamu kwararo su ba tare da dogon bayani ba ma thabata bi yaqinin la yartafi'u illa bi yaqin duk abin da ya tabbata da yaƙini to baya kau baya ɗaukewa sai da me sai da yaƙini in ka tabbata ka yi arwalla to wannan arwallar ba za ta lalace ba sai ka samu tabbaci na tayi me na takare misali kenan al'aslu fi sifati wal umuri al'aridati adamuha asali a cikin sifofi da al'amuran da zakkuwa ne suke ba da su ake halittar mutum ba adamuha shine babu su ana gane da kyau ko asali kowace salula tana kira in ka sai salula ka maido ka ce ba ta kira asali dai shi mai saidawa ya saida maka ita tana kira sai in an yi ba'adu in ka mai in wani ga tana da matsala sai na maido ka yarda ko kuma su rubuta garanti domin wannan garanti da suke rubuta kamar zaman sharadi ne na cewa in ka ga aibi kame ka maido al-aslu idafatu al-hadith ila aqrabi awqatihi asali shine wannan ka'ida tana da muhimmanci sosai na shawarware matsaloli masu yawa akan ta al-aslu idafatu al-hadith ila aqrabi awqatihi asali shine jingina abun da ya abuku zuwa ga mafi kusancin lokacin sa bil misali yatadhi al-maqal mutun ne bayan sallar asuba yayi sallar asuba sai ya koma kwana shi abbai tashi ba sai kusan azahar yanzu yana tashi kuma kayan da ya kwanta da asuba da su da su yayi yayi sallar asuba ke an gane da kyau ko kuma bayan ya dawo daga asuba kuma da su ya koma kwana sai ya tashi da kusan lokacin da asar yanzu yana tashi ya shiga zai yi wanka sai ya duba hawa wandan shi akwai maniyi ana gane da kyau ko domin yana iya huto maka ba tare da ka gan shi ba a cikin mahulki ana gane da kyau ko yana iya huto maka tunda shi da alamar shi zaka ganewa domin ba ɗaya yake da maziyi ba to yanzu da ka gansa sai ka fara shakka kai shin lokacin kwanan asuba ne ya huto ko kuma lokacin kwanan mi bayan asuba in bayan in kamin asuba ne ya huto ke na sallar asuba sai an yi mi sai an sake ta in kuma yanzu ne hoto kenan falil me yake da suna shikenan babu wata matsala to yanzu ya za a hukunta in kun gane wannan ka'idar za ku ba mu amsa ba zai ba mu amsa aha zai tahi akan cewa kwana na biyu ne mi ya huto masa domin al'aslu minar idafatul hadithi ila aqrabi awqatihi mafi kusancin lokacin da kai kwana shine mi shine yanzu wancan kenan ba za ka yi aiki da shi ba akwai misalai da yawa akan muke da suna akan irin wannan musamman a irin abin da ya shahi jinin haila abin da ya shahi harakan mani har ma maziyi duka ko ba mani ba maziyi yana iya samuwanka ba ma kwana kake ba a halke ma kana yi kaga wannan ka yi sallar azahar yanzu lokacin sallar la'asar ya yi ko kuma bayan sallar la'asar kin azahar kin can an jima ko bayan awa guda sai ka je ban ɗaki kai hutsari sai kaga wandonka akwai alamar mi akwai alamar mi maziyi to shi kuma maziyi kowane lokaci yana iya hotowa ina al'aslu idafatul hadithi ila aqrabi awqati al'aslu annaka sallaita bila maziyin wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam mala yace al'aslu fil ashiya'i al-ibahati inda al-jumhur asali a cikin al'amurra shine halacci a wajen jumhur amma ana nuhin al'amurra wanda ba na ibada ba domin ita ibada al'asru fil ibadati alhazur asali a ibada shine ba za ka yi ba sai mi sai an ce ka yi shi kuma asali a abin da ba ibada ba shine halaccin yi ana gane da kyau ko kenan da wani mutum zai ce maka sanya mantur haramun ne sai ka ce masa mai dalilin ka na cewa haramun ne sai ce a kai zaka bani dalilin da yace dalilin da yasa yace sa mantra halal ne sai ka ce masa kai tahi jahili ai al-asl fil ashiya'i al-ibaha an gane da kyau ko asali shine komai halal ne kenan wanda yace haram ne shi zai kawo mi shi zai kawo dalili wannan shine kenan mala yace al-asl fil abda'i tahrim asali game da abin da ya shahi farji shine haramci ma'ana asali kowace mace haramun ne ka aure ta sai wadda me sai wadda shari'a ta me ta haramta ma ka halice ka aure ta shine abin da ake nufi da al-aslu fil abdha'i al-hurma asali kowace mace haramun ne ka sadu da ita sai wadda shari'a ta me ta halatta maka ko ka aure ta sai wadda shari'a ta me ta halatta maka ka aure ta kenan da wani zai ce maka ai wance ya halatta ka aure ta to yanzu kai zaka neman dalili a wajensa me dalilin kana ya halatta ya aure ta an gane da kyau ko domin kai ka san dai kowace mace haramun ne ka me haramun ne ka aure ta ko ka saru da ita idan an ce aure dama asalin aure menene shine shine shine saduwa domin shi yasa ake ce mishi annika me dalilin kana ya halatta ya aure ta a dan saboda ai buku hada zumunta da ita ba kun buku sha nono tare da ita ba misali kiran shi zai baka dalili la ibrata lidalalati fi muqabalati at-tasrih ba a aiki da ishara ad-dalala shine nan ishara ba a aiki da ishara domin fuskantar magana shine tasrih anan ay la ibrata lil isharati fi muqabalati an-nutqi mutum biyu ne suka faɗa maka magana guda da ishara ne maka shi kuma guda magana ya maka tawa za a gabatar ta mai ishara ko ta mai magana mai magana sai inda shi ma bai iya magana ba amma inda ya iya magana to maganar ita ake gabatarwa akan me akan ishara shine abin da yake nihi la yunsabu ila sakitin la ibra la yunsabu ila sakitin qaulun ba a jingina ma wanda yayi shiru magana in dai mutum bai yi magana ba to haramun ne ka fassara sa shi ne abinda ake nihi ka ce ni ina ganin wani huskar shi abinda take nunawa shi a gane ko shi ne ba dai bai yi magana ba to layun sabu ila sakitin kaulun amma wannan ka'ida tana da harshen damu a gaba sai suke cewa wasu kutu fi ma'aradil bayani bayanun shiru idan aka gitto maka magana bayani ne wance kina son wane salahuddin dan wari-warin nan an ga kina son shi sai ta shiru dai bata ce komi ba to alama ce na tami na ta yarda wannan shine kenan wane kana cin abinci a gaya da kyau ko sai ya shiru mai yiwa gidan sarakun ne kusan wannan ya yi abkuwa gidan sarakun ne ni dai haka nake gidan sarakun ne yanti a kamina abinci ban cewa in ban cewa a dai in kace mm sai a ce kai wani akwai kwadai in kuma kace a a sai a ce a wai kyaman ma ya ci abinci gidan wai yake in sabu taliba a daidai da su laraba suke cewa ridan nasi ghayatun la tudrak mala yace wala ibrata bitawahumi ba a aiki da me yake da suna alwaham shine me yake shine shine at-tawahum ba a aiki da wahami ana gane da kyau ko musamman kuma a cikin al-ahkam a wata ibara ma suna cewa la tunatul ahkamu bil wahmi ba a samun hukunce hukunce ko ba a cira to hukunce hukunce ta hanyar alwaham shi yasa yana ɗaya daga cikin asbabu tad'ifil hadis akwai alwahamu a ciki mala yace la ibrata bizanni albayyin khata'uhu ai an san alwaham ko shine zato marar rinjaye shine alwaham la ibrata bizanni albayyin khata'uhu ba a aiki da zato wanda kuskuren sai ya bayyana almumtani wa adatan kalmumtani haqiqatan abunda a al'adance ana hana sa to a haƙiƙa ma ana hana sa ma'ana a shari'a ma ana hana sa sai idan dai ya ci karo da mi ya ci karo da shari'a la hujjata ma'a lihtimalin nashi anid dalil ba a hujja babu hujja tare da me yake da suna tsammani inda ga dalili shine ma'anar la hujjata ma'a lihtimali an nashi anid dalil ko kuma a wata ibara shine ba a aiki da hujjar da ba a da tabbacin ingancin ta kuma ga wadda take mi ga wadda take ingantatta wallahu ta'ala a'lam na'am a cikin wannan ka'idodin ka'idodin da ka'idar da na tasirantuwa da ita wadda malam bai kawo ta ba anan man shakka hal fa'ala am lam yaf'al fal aslu annahu lam yaf'al in ka rike wannan ka'idar zaka walwale ma kanka matsaloli da mutane da yawa ana gane da kyau ko musamman in kana daga cikin masu yawan shakka kai shakka kai ko baka yi ba to asali shine mai shine baka yi ba kana shakkar a wai na sallar azhar ko ban yi ba to asali shi dai ne baka yi mi ba baka yi sallar azhar ba kai wai na biya wani bashi ko ban biya shi ba wani na biya ka bashi to ni ma ban sani ba asali dai mine ne to je ka biya in ma ka biya ƙara ne kai to kana nafilatan nafilatan laka alqaidatu thalitha almashaqqatu tajlibu at-taysir kaida ta uku tsanani yana janyo sauki mala yace hadhihi qaidatun azimatun wannan kaida ce mai girma tawataran naqlu anil a'immati a hadisai ko kuma hujjoji idan aka ce an nakal dukka dai abin da yake na cikin dalili na nassi na qur'ani ya kasance qur'ani ce sunna ce ijma'i ne qiyasi ne dukkan shi ana ce mishi dalili ana ce mishi naql kenan mala yace tawataratin naqlu anil a'imma an cirato magungunna daga malumai kenan nan tunda an jingina shi zuwa ga a'imma yana nuhin magungunan malumai da an kawo shi mujarradun naql ana nuhin dai duk abin da za a cira towa in ma qur'ani ne ko ga wani ne ko hadisi ne kenan tawataratin naqlu anil a'imma an cira to daga malumai magungunan sufi ta'zimi qadariha game da girmama al'amarinta wa bayani manzilatiha da kuma bayanin matsayin ta fil fiqhil islami a cikin fiqhu ta musulunci wa ajma'at alaiha kutubul qawaid al fiqhiyya kuma littattafan ƙa'idodi na fikihu sun yi ijima'i a kanta wahiyar mina da'a'imi wal ususi kuma tana ɗai daga cikin masu ƙarfafawa da kuma asallai allati ya kumu alaiha sarhul fiqhil islami wanda yake tsayuwa akan tasarhul fiqhil islami ai bayanul fiqhil islami bayani na fiqhu na musulunci wa usulihi da kuma da kuma asalinsa sharhul qa'ida almashakatu bitahrik an gane da kyau ku almashakatu bitahrik ma'ana kafun za a yi mata mimun za a yi mata fataha shine ma'anan bitahrik almashakatu bitahrikil mim wa tashdidul qafi da kuma yi ma kafun shadda masdaru shakka masdari ne na shakka fi'ili na shakka ya tsananta wal jam'u mashaqun jam'insa kuma shine tsanantoci ana cewa haka ko ko tsanance tsanance ko tsanantuttuka wa wa mushaqqatun dukkanin shi dai ana cewa mashaqun mashaqqatun al-usru wal ana'u shine al-usru wuya ko tsanani wal ana'u da wahala al-kharijina wanda suka hida an hadd suka hita an haddil ada daga me yake da suna al'ada suka hita daga ƙarshen al'ada fil ihtimali a mafi me yake da suna a wajen riko za a cewa ko a wajen abin ga abinda dai ake nihi shine abinda ake ce ma almashakka shine tsanani ko wahalar da ta wuce gona da iri mu fassara da Hausar mu in muka yi tarjama ma'anawiya abinda ake ce ma almashakka shine tsananin da ya wuce gona da iri ana gane da kyau ko malai ce wa minhu qawluhu ta'ala yana daga cikin safadin Allah madaukaki wa tahmilu athqalakum kuma tana ɗaukar nauye-nauyenku addamiru ya udu ila aljamal ko jayid kenan kuma raƙumi ko raƙuma suna ɗaukar nauye-nauyenku ma'ana kayayyakinku ila baladin zuwa ga wasu garuruwa lamta kunu balighihi wanda ba za ku iya ku isa gare su ba in ba da wannan raƙumman ba illa bi shiqqil anfusi sai da tsanani na rayuka inna rabbakum lara'ufur rahim lallai ubangijinku mai tausayi ne sannan kuma mai jin kai nan ku kun ga bishiqqil anfusi shine tsanani wanda yake makura wa taysiru fil lughati sauki a cikin lugha as-suhula shine as-suhula da at-taysir da as-suhula ma'anan su guda walluyuna da kuma tausasawa yuqalu ana cewa yasura al'amru idha sahula abu yayi sauki idan yayi sauki wal ma'na al-lughawi al-ijmali lil qa'ida ma'anar lugha gaman mata wannan ka'idar anna su'ubata wal anaa shine wahala da tsanani idha hasalata idan suka samu tusbihani fi shar'i suna kasancewa a cikin shari'a sababan litashili dalili na sauƙaƙawa shine ma'anan almashaqqatu tajlibu taysir wahala da tsanani idan suka samu suna jayo sauƙi a cikin shari'a ana gane da kyau ko almuradu bil mashaqqati aljalibati litaysir huna abunda ake nuhi da tsanani wanda yake jayo sauƙi a nan تلك المشقة التي تنفك عن التكاليف الشرعية shine tsananin da yake hitowa a wajen al'amari na shari'a ma'ana a wajen ayyuka na addini amma mashaqqatu allati la tanfaku anha at-takalifu shar'iyya amma tsananin da me yake da suna a yace al-muradu bil mashaqqati al-jalibati lit-taysir huna abinda ake nuhi da tsanani wanda yake jayo sauki a nan tilkal mashaqqatu allati tanfakku anha at-takalifu shar'iyya shine tsananin da ana iya idan babu shi ma kuma ibadar ta yi ana gane da ke ko shine tsananin da yana iya rabuwa da wata ibada yace ammal mashaqqatu allati la tanfakku anha at-takalifu shar'iyya amma tsananin da baya iya rabuwa da wani aiki na shari'a kama shakkatil jihad kamar wahalar jihadi da Allah ka taba jin jihadin da babu wahala ana nuhin jihadi na na na buga in buga ka taba jin an ce ga jihadin da baya da wahala to shine ake nuhi kenan ibada kala biyu ne dangane da mashakka akwai ibadar da ana iya araba ta da tsanani kuma ibadar ta yu akwai ibadar da ita tsanani baya ma rabuwa da ita kai ita kanta ma mice ce tsanani ce shine abin da yake nihi anan kenan tsananin da ake iya sauƙaƙawa a shari'a shine tsananin da ana iya raba shi da ibadar kuma ayi ibadar amma ibadar da ba a iya raba ta da tsanani kaman tsanani na jihadi wa alamil hudud da radadi na haddi idan ka ce haddi kaman cire ma mutum hannu idan yayi sata kaman jihor mutum mai aure idan yayi zina ana iya cewa a jihe shi kun bai yi ciwo ba ko da yake a zamani akwai allura da za a yi masa kai yi ciwo amma baya halatta a masa mi domin zahin ake so ya mi ya ji haka barawo in za a masa haddi ba za a ce bari a yi masa allura wadda ko an datse hannun ba zai ji a ciwon ake so ya ji ana gane da kyau ko kenan shi wannan ba za a iya raba sa da mi ba da wannan wa rajmi zunat da jihuwar mazinata wa qatlul bughat da kuma kisan yan ta'adda wal mufsidin da masu fanna wal junat an gane da ko daga aljinaya ne masu kisan mutane fala asara laha fi jalbi taysirin su wa'annan ba su da wani tasiri a wajen wai jayo wani sauki wala takhfifin ko sausautawa kenan su wannan wannan ka'idar ba ta shiga a me ba ta shiga a cikin su kenan wannan me yake nuna muna li kulli qa'idatin mustatnayat ka rike wannan idan ka kawo wani ka'ida wani yace ma to misalin kaza kaza sai ka ce masa in kai kadai ga ka'ida ba ta shiga sai ka ce masa to ai dama li kulli qa'idatin mustasnayat kowace ka'ida tana da matogaciya kowace ka'ida akwai inda ba ta mi ba ta shiga sai dai ka'idar kullu nafsin a ita wannan ko mai ɗokan nafsin shi ma sai ya nafsu a ciki wannan shi ne kenan ita kadai ce ba ta da mi ba ta da mustasnayat amma kowace ka'ida tana da mustasnayat shine abin da ake nihi anan kenan malam yace wa inna ma kanat al mashaqqatu jalibatun litaysir kuma tsanani ya kasance yana jayo sauki ne li'anna al jurha madfu'un bin nassi li'anna al haraja madfu'un bin nassi domin shi al haraj kunci da tsanani an tunkuɗe shi da nassi na alqur'ani da sunna wa jalbi hat taysir mashrutun kuma ta jayo shi tsanani ya jayo sauki mashrutun bi adami masadamatiha bin nassi bi adami masadamatiha nassan akwai sharadin kada kuma saukin ya ci karo da me ya ci karo da nassi ana gane da kyau ko fa idza sadamat nassan idan ya kasance saukin zai iya cin karo da nassi ru'iya dunaha to za a kula da nassin a bar wannan a bar wannan saukin li'annan nassa aslun fil hukmi domin shi nassi shine asali a hukunci fa yakuna nassu aula sai ya kasance nassi shine ake gabatarwa abinda ake nuhi idan sauki zai ci karo da nassi na qur'ani to ba za a yi mi ba qur'ani ko sunna ba za a yi aiki da shi ba bil misali tadhil maqal misali a ce maka giya in ka sha ta to ita ce warakar cutarka ana gane da kyau ko to kun manzon Allah ya ce tadawu ibadallahi wala tadawu bil harami ko au kama qala sallallahu alaihi wasallam kada ku yi magani da abin da yake mi haramun fa inna Allah lam yaj'al shifa'akum fima harramahu alaikum domin Allah bai sanya warakar ku ba a cikin abin da mi abin da ya haramta muku kenan kun ga wannan maganin ya ci karo da nassi kenan wannan maganin ba za a yi ba ba za a yi aiki da shi ba akwai misalai da yawa misali na gaba shine akwai wanda zai ba misali sauƙin da zai ci karo da nassi na alkur'ani da sunna na'am aha akwai misali na'am bismillah eh jazakumullahu khairan shi ma wannan duka yana daga ciki ana gane da kyau ko domin idan aka ce al-mashaqqu tajlibu taysir wai kun san da cewa ka'ida ta ad-daruratu tubihu al-mahzurat karkashin ta take kenan in muna fadin wannan kenan hatta ka'idar ad-daruratu tubihu al-mahzurat idan ma tana me tana shiga a ciki domin a karkashin ta ne za ku ganta a far'i ce daga cikin far'in wannan wannan ka'idatul um a takaice dai duk saukin da ya ci karo da alkur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ami ba a aiki da shi wallahu ta'ala a'lam malaci al-adillatu shar'iyya ala hadhihi al-qa'ida dalilai na shari'a akan wannan ka'idar awwalan kai tsaye kuma yanda kace mutum bai da lahiya akai shi wurin boka ana gane da kyau ko shi ma kai tsaye akwai hadisi ko manzo Allah ya ce an-nushratu min ash-shaytan an-nushra shine me yake da suna hallu maradin bi sihrin ko kuma hallu sihrin bi sihrin awalwale sihiri da sihiri ko magani da sihiri manzo Allah ya ce haramun ne kenan kun kai tsaye wannan ka'ida ba za ta yi mi ba ba za ta yi aiki da shi ba ba za ta shiga a ciki ba dan saboda za a iya a samu wata mahuta ba sai ta mi ba ba sai ta wannan sihirin ba yace awwalan min alquran dallai na shari'a na wannan kaidar farko daga alqurani qala ta'ala shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran watan ramadan wanda a cikin sa aka sabkar da alqurani hudan linnas dan shari'a ga mutane wa bayyinatin min alhuda wal furqan da kuma bayyana gaskiya da rarraba bayyana shari'a da rarraba da da bambance ƙarya da gaskiya faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu dan haka duk wanda ya halarci wata na Ramadan a cikin ku ya azumce sa wa man kana maridan wanda kuma ya kasance yana rashin lahiya aw ala safarin ko yana akan balaguro fa iddatun min ayamin ukhra to sai ya kilga wasu kwanaki na daban ya biya yuridu Allahu bikumul yusra Allah yana son sauki ne a gare ku wala yuridu bikumul usra baya nuhin tsanani a gare ku walitukmilul idda kuma idan kuka kare kwanakin wannan azumin walitukabbirullaha to ku yi ma Allah kabbara shi yasa da an ga watan Shawwal me ake yi a ba Shawwal ne ba Ramadan ko